أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau muna 22 ne ko 22 ga watan zulkaida 23 ne 22 ta 22 ko da uku ga watan zulkaida hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wadda ta yi daidai da uku ga watan bakwai shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimatul iziya na babban malami abul hassan ashadili rahimahullah inda muke bibiyar sharhi da ƙarin bayani da ta'aliƙai a cikin littafin babban malami doktor kuma profeso muhammadu mansur sokoto a cikin littafin fato rabbil bariya wanda ya yi sharhinsa ga wannan littafi mai albarka wannan kuma shine darasinmu na hamsin da shida cikin wannan littafi darasin da ya gabata muna nan dai a cikin bayanin jam'in salloli ko kuma bayanin kasaru da kuma jam'in salloli ma'ana hada salloli inda muka karanta wata matsala da malam ya kawo mana na idan ɗalibi yana yin ɗalibta a wani gari ko a wata jami'a da ba garinsu ba shin shi matafiyi ne ko kuma shi mazauni ne sannan idan mutum ya tafi ainihin wato wani training ko na soja ko wani training ko wani workshop aka tura shi daga ma'aikatarsu zuwa wani gari wanda ba garinsu ba a tsawon wannan zaman da zai a wannan gari domin yin wannan workshop din ko yin wannan training din shin yana da hukuncin mazauni ne ko kuma hukuncin matafi haka ɗalibi da zai gama karatu a tura shi hidimar ƙasa daga wani gari zuwa wani gari ko daga wata jiha zuwa wata jiha shin shi ma in yaje can zai hukunta kansa a matsayinsa na matafiyi ne ko kuma mazauni ne to da irin waɗannan da ya sai malam ya ce da mutum ya je zai amsa sunan mazauni ne ba matafiyi ba har ya gama abin da ya kai shi ya dawo yana mazauni sai dai hanyar wato akan hanyarsa ta tafiya daga garinsu zuwa inda za shi matafiyi ne daga can in ya taso zai dawo garinsu matafiyi ne amma da ya tafi can ya dira a inda ya tafi to sunansa mazauni ma'ana zai dinga cika sallah sannan sai malam ya kawo magana game da dalilan da suke sa a hada sallah a hada azhar da la'asar ko a hada magariba da isha malam ya ce ana hada magariba da isha saboda dalilin ruwan sama ko kuma ga ruwan sama sannan kuma ga duhu kuma ga caɓi waɗannan duk dalilai ne da ke iya sa ainihin wato a yi haɗa salloli tsakanin magariba da isha to anan mun kawo maganganun malamai game da haɗa sallolin nan na azahar la'asar ko magariba da isha a ƙarshe dai mun kawo maganar abdullahi ɗan abbas inda ya kawo mana wani hadithi na annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa annabi ya hada azhar da la'asar ya hada magariba da isha ba kuma a halin tsoro ba ba a halin tafiya ba wanda har shi imam malik yake ganin dalilin ruwan sama ne amma shi abdullahi dan abbas da aka tambaye shi me yasa annabi ya hada azhar da la'asar kuma magariba da isha su ma suka zo ya hada su tunda ka ce ba a halin tsoro ba ba kuma a halin ba a halin tsoro ba kuma ba a halin ainihin wato ruwan sama ba sai abdullahi dan abba ya ce kai la yuharrija ummatahu ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne kawai dan kada ya takurawa ainihin wato al'ummarsa to mun kan kawo maganganun malamai da dama a karkashin haka ba mu kare ba lokaci ya cin mana da haka za mu tashi da kan maganar babban malami Ahmad Shakir قال رحمه الله وقال الشيخ أحمد شاكر في شرحه لسنن الترمذي babban malami ahmad shakir ya faɗa a cikin sharhin da yawa littafin sunan turmizi ba da zikirhi asma a man ƙalu bi jawazin jam'i lil wal haja bayan ya ambaci sunayen waɗanda suka ce ya halatta a haɗa a zahar da la'asar ko a haɗa magariba da isha lil uzri saboda wani uzuri wal hajati ko saboda bukata sai malam ahmad shakir ce wa hadha huwa sahihu alladhi yu'khadhu min alhadith kuma wannan shine kauli ingantacce wanda ake iya daukar ma'anarsa a wancan hadithi na abdullahi dan abbas na halaccin hada sallar azhar la'asar magariba da isha sabida wani uzuri ko sabida wata bukata wa amma ta'awwulu bil maradi aw al-udhri فإنه تكلف تكلف لا دليل عليه yace amma yin tawilin wancan hadithi bil maradi da rashin lafiya awul uzuri ko uzuri fa innahu takallufun to gaskiya akwai takallufanci akwai kallafa wa kai wahala wanda wannan takallufancin babu wani dalili a kai ma'ana akwai wanda suka yi tawilin hadithin cewa a abin da yasa annabi ya hada tsakanin azhar da al'asar magariba da isha su ma da suka zo ya hada su saboda rashin lafiya ne ko saboda wani uzuri shi kuma wanda ya rawaito hadithin ya ce ba uzurin rashin ba uzurin ruwan sama babu tsoro to su sai wasu suke ganin a to kila rashin lafiya ce ko kuma dai akwai wani uzuri to shine nan malam Ahmad Shakir ke cewa gaskiya akwai kallafawa kai wajen kakalo cewa wai rashin lafiya ce ko uzuri ne yasa annabi ya hada azarar la'asar kuma ya hada magariba da isha kuma wannan takallufancin babu wani dalili a kai وفي الأخذ بهذا جواز الجمع للحاجة a cikin riko da wannan hadithi kenan akwai halaccin hada salloli saboda wata bukata na fata gane ko kuma wa fil akhadh bi hadha a cikin yin riko da wannan ma'ana jawazul jam'i lil haja halaccin hada salloli saboda wata bukata rab'un rab'u kathirun min al haraj gaskiya akwai dauke wato kunci da wahala da yawa an unasin a kan wasu mutane ƙattattaruhum ko tattaruhum a amaluhum wanda ayyukansu za su iya tirsasa su auzurufun ko kuma wasu zarafuffuka ƙahiratun da za su fi ƙarfinsu ilal jam'i bainar sanatai su tunkuɗa su zuwa ga haɗa sallolin nan a zahar da la'asar ko magariba da isha. ma'ana an kalli uzurrukan mutane lallai in an yi riko da wannan hadisin to gaskiya an sauƙaƙa kuma an ɗaukewa da yawa daga cikin wasu mutane wato an ɗauke musu kunci da wahala musamman waɗanda ayyukansu ko kuma zarafin rayuwarsu zai tilasta musu ko ya fi ƙarfinsu wanda wannan zai bayu zuwa ga su haɗa sallolin nan guda biyu kamar yadda muka ba da misali likita zai shiga ga mara lafiya rai a hannun Allah kamar yadda ake faɗa saboda haka ana ƙoƙarin a yi masa tiyata kuma tiyatar nan ƙila za ta ɗauki awoyi kuma awoyin nan za su iya haɗa salloli guda biyu kafin a fito misali za a iya yin azahar la'asar ba a gama tiyatar nan ba to ga kuma likita bukata ta zama ta dole za a shiga tiyatar nan yanzu ba za a jinkirta lokacin sallah azhar yayi a yi ba kuma ana cikin yi illa asar ta yi a fito a yi la'asar a koma to kaga wannan larura ce da za ta tirsasa wa shi majinyacin da kuma shi likitan ko kuma likitocin ko duk waɗanda za su yi za su mubasharanci wannan tiyata ɗin to sai su haɗa sallolinsu guda biyu a zahar da la'asar a lokacin a zahar ko kuma a lokacin la'asar sannan su kuma su ci gaba da aikinsu sai malam ke cewa malam ya takhir kenan akwai waɗanda ayyukansu yanayin ko dai aikinsu yanzu kamar waɗanda dakarun sojoji su ma da suke fagen fama duka da suna da irin wannan a ce duk lokacin sallah sai sun katse ana ta farautar su ko suna farautar masu laifi ko kuma ana yaƙi to kaga duk wannan yanayi ne da zai sa dole a sauƙaƙa wa mutane don kawan musu da kunci a ce su haɗa sallolinsu guda biyu su haɗa azar da azar tun da an samu yanayi da za a iya haɗa sallolin a yi sallolin to sai a haɗa su wannan dukkaninsu uzurruka ne da za su iya sa a haɗa sallah malam ya takhid zalika ada kama qala ibn sirin matukar dai mutum bai riki wannan haɗa sallolin ya zama masa al'ada ba kamar yadda malam ibn sirin ya ambata na fatan gane kar ya zama al'adar mutum kawai kullum diman wa da'iman in dai za a yi azar da la'asar shi haɗa su zai magaribarsa da isha haɗe su yake to wannan kuma ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam a ce kullum mutum yana haɗa azar da la'asar kullum yana haɗa magariba da isha asali shine kowace sallah a yi ta a lokacinta da haka haɗa sallolin a haɗa azar da la'asar a lokacin azar ko a lokacin la'asar ko haɗa magariba da isha a lokacin ɗaya daga cikinsu wannan uzuri ne ko larura ko kawar da kunci ke sa a yi amma ba wai shine asali ba asali shine kowace sallah a yi ta a lokacinta to shi sa ibnu sirina yake cewa in dai mutum bai riki wannan al'ada ba wani uzuri muhimmi ya bujiro masa da yake ganin hada sallolin zai zamanto zai fi masa sauki rarraba su zai zama akwai takura da kunci a gare shi to shikenan sai ya hada sallolin nan guda biyu amma dai kai ya zama masa al'ada ka duba a sunan littirmidhi ta hakikin a sheik ahmad shakir mujalladi na ɗaya shafi na 358 zuwa 359 wa ƙala sheikhu al'albani rahimahullah sheikh nasiruddin al'albani allah ya masa rahama shi ma ya faɗa fi silsilatul sahiha a cikin silsilatul ahadithus sahiha wal mawdu'a wa ainihin wato atharu hasayyi fil umma wani littafinsa ne ya ce wa bihadihil munasabati aqulu a ƙarƙashin dangantakar wannan magana da ake tattaunawa a kanta a yanzu aqulu ni ma ina cewa yabduli abinda yake bayyana gare ni min ta'alilil jam'i na dalilin hada sallolin da aka ce annabi yayi sallallahu alaihi wasallam azhar da al'asar ko magariba da isha fi hadith ibn abbas a cikin hadithin abdullahi dan abbas bi raf'il haraj annabi ya yi ne sallallahu alaihi wasallam kawai don ya ɗauke wa al'ummarsa kunci don ya ɗauke wa al'ummarsa takura don ya janye wa al'ummarsa matsi shi sa kawai annabi ya yi annahu yanda al'amarin yake innama ya juzul jam kawai yana halatta a haɗa salloli haithu kanan haraj duk inda aka samu kunci duk inda aka samu akwai takura a cikin raba su to haɗa sun shine sauki to wannan shine kuma abin da shari'a take kira zuwa gare shi mafhum yawa an hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wancan dan ɗauke takura da ɗauke kunci da wahala to da haka idan ya zamto haɗa sallolin shine sauki sai a haɗa a daidai wannan lokacin kamar lokacin ruwan sama ko an yi ruwan sama ko yanzu ga hadari ya haɗo gari ya murtike an fara ganin alamun ruwa zai sauka akwai yiwuwar in ruwan ya tsinke ba lalle ba ne a iya samun yin sallolin dukansu ma a cikin jam'i to tun daga dama ta samu sai aka haɗe sallolin duka guda biyu wani zai ce to ai hadarin zai iya bajewa amma alamu suna nuna cewa wannan ruwan in ya tsinke zai iya hana a yi sallar duka guda biyun a cikin jam'i to kaga irin wannan yanayin ana iya a haɗa sallolin don a ɗauke wa mutane haraj in dai ya zamto a lokacin haɗa sallolin shine ya fi sauƙi sama da a rarraba su to hada sai shi ake bukata a yi domin shi ne zai ɗauke wa mutane alharaj domin kamar yadda abdullahi dan abbas ya ce yuridu allah yi hurija ko allah yi harrija ummatan da haka shek nasiruddin albani ke ta inna ma ya juzul jam'u kawai inda hada sallolin yake halatta haithu kana haraju inda duk ya kasance za a samu takura wa illa idan ku babu wani kunci ba wata takura ba wani matsi a cikin yin sallolin daban-daban to anan fala ba hada salloli wata ka'ida ce Sheikh Albani ya faɗa in har akwai haraj to hada sallolin shi yafi idan ko babu haraj fala to kara hada sallolin kowace asali a yi ta a lokacinta wa hada yakhtalif wannan kuma game da haraj ko rashin haraj yana bambanta bi ikhtilafil afrad dangane da bambancin ɗaiɗaikun mutane wa zurufihim da kuma zarafuffukansu yanzu wani hada sallolin a wajensa rarraba sallolin a wajensa haraj ne amma a wajen wani ba haraj ba ne wasu mutanen su yi jam'in sallolinsu shine sauki su rarraba su haraj ne amma wasu mutanen hada sallolin a rarraba sallolin babu wani haraj a kansu to kenan kaga hukuncin yana iya tabbata akan wane a kuma kore shi akan wane matukar akwai haraj to za a iya hada salloli to kuma haraj a kaina ba lalle bane ya zama haraj a kanka wannan gwargwadon irin halaye da kuma irin ayyukan kowanne daga cikinmu na fatan gane gwargwadon irin yanayi da kuma zarafin kowanne daga cikinmu akwai bambanci tsakanin wato akwai individual differences an gane ko abinda wani haraj ne a wajensa a wani wajen wani ba haraj bane shi yasa kawai wa hadha yakhtalif shi kansa in aka ce a hada salloli saboda kauda ko daukewa mutane haraj to shi kansa haraj din nan yana bambanta daga wani wasu mutane zuwa wasu mutane ina fata an gane sai yake cewa wala'alla alqa'ilina bi jawazi yake cewa wala'alla alqa'ilina bi jawazihi wa'anda suka ce ya halatta mutulakan a kowane yanayi min salaf daga cikin magabata asharu ila ma zakartuhu to sun yi ishara ne zuwa ga abin da na ambata hina shtaradu lokacin da suka sharɗanta Allah yattakhidha zalika ada kada mutum ya riki wannan dai ya zama masa al'ada kama tafa'alu a shia kamar yadda 'yan shi'a suke yi su 'yan shi'a kaga wa'annan sallolin adatan ya zama musu al'ada in kaga ba su hada ba to sai dai dan taƙiya ko kuma suna tare da mutanen da suke ganin ba zai yi a hada din ba a lokacin amma matukar su kadai ne su azhar da la'asar hada su suke magariba da isha hadawa suke an gane ko wala atasawwaru zalika ba na ganin wato ba na suranta haka illa liman kana harisan ala ada'i salawati fi auqatil khamsa ba na ganin yin hakan wato halatta wa mutane hada sallolin sai ga wanda ya kasance yana matukar kwaɗayin ya ba da sallolin nan a lokutan su guda biyar shi ya fi son kowace sallah ya ta a lokacinta to irin wannan sai aka sami yanayin da hada sallolin ya fi sauki a wajensa to sai a ce ya hada amma asali shi abin da ya fi so shine azahar ta yi ya tashi yayi la'asar ta zo ya tashi magariba ta yi ya yi ana nan isha'i ta yi ya tashi ya sallar isha shi ya fi son haka kowace sallah cikin sallolin nan guda biyar ya yi ta a lokacinta na fata an gane to irin wannan aka samu haraj a wajensa ba wanda dama can kawai shi ba shi da kwaɗayin yin kowace sallah a lokacinta ba wa fil masajid ma'al jama'a kuma shi mutum ne mai kwaɗayin ya yi sallolinsa a cikin almasajin masallatai ma'al jama'ati tare da wato jama'a to sai kuma aka samu uzurin da za a iya haɗa sallolin shi kenan sai a haɗa wallahu ta'ala wallahu subhanahu wa ta'ala a'ala ka koma cikin silsilatul ahadithu sahiha a ƙarƙashin hadithi mai lamba ta 2837 Allah ya sa wannan bayanin ya fito sifatul jam'i bayna salatain to idan za a hada azhar da la'asar ko za a hada magariba da isha yaya sifar hadawar take qala al-musannif wa sifatul jam'i lidhalika malam abul hasan ash-shadhili sai yake cewa sifar yanda ake hada salloli an yu'adhdhina lil maghrib shine an yu'adhdhina yayi kiran sallah lil maghribi wato kiran sallan magariba alal manar akan manara sai a je kan manara ko wajen hasumiyar masallaci sai a yi ainihin wato kiran sallar magariba awwala waqtiha a farkon lokacinta wa yu'akhiru salataha qalilan sai dan jinkirtar da yin sallar magariba din kadan thumma yu'adhdhinu lil isha sannan sai kuma ya kiran sallar isha fi sahanil masjid a ƙwaryen masallaci azanan munkafiban kiran sallah ƙasa ƙasa thumma yusallunaha sannan sai su sallaci waɗannan sallolin qabala magibi shafaqi kafin shafaqi ya buya thumma yansarifuna sannan su juya kowa ya tafi gida wala yusalluna alwitra ba za su yi sallar wutiri ba illa ba'da magibi shafaqi sai fa shafaqi shafaqi ya buya illa ba da shafaki sai shafaki ya buya wannan ita ce sifar yadda malam hassan abul hassan ashadari ya kawo an fahimta yawwa idan aka yi kiran sallar magariba to mutane za a tuɗaɗowa a tawo masallaci to sai a ɗan jinkirta kaɗan mutane suna da zaune sai kuma ladan ya shigo sai a kashe lasifika sai ya kiran sallah ba lasifika a iya cikin ƙwaryar masallaci kaga an yi kiran sallah guda biyu duk ba a yi sallah ko ɗaya ba to bayan an yi kiran sallah na biyun da sauti ƙasa ƙasa sai kuma a zo a yi sallar magariba sai kuma a yi sallar isha to daga nan kuma kowa ya watse idan kowa ya watse kuma mutum ba zai yi wutirinsa ba sai lokacin da shafaƙi ya ɓuya ko da ya koma gida ba zai yi wutiri ba sai shafaƙi ya ɓuya to za ga ana ta takaddama da mutane akan haka wani lokaci sai ga in aka haɗa sallolin da ka fara nafila ko abin nan wani zai zo ya ce a'a ai ba za a yi ba wannan karatun ya gani an bayyanta ko kuma a ce a yi kiran sallar sannan kuma a yi ƙasa ƙasa da murya duk dai wannan karatun ne to bari mu ji doktor yake cewa yu'lamu mimma sabaka an riga an sani cikin karatun da ya gabata anna taqayyuda bi hadhihi al-kayfiyya wato dabaibaye hada sallolin nan da wannan sifar wannan kaifiyar la ya khalu min ihrajin shi ma ba zai fita ba daga cikin takura shi ma akwai kuntatawa a cikin wannan kun yi kiran sallah ga ku dai an hal an ce ku yi jam'in amma kuma wani irin jam'i an yi kiran sallah magariba an dan zauna an yi jim can kuma bayan wasu mintuna an kuma yin kiran sallah sannan kuma sai a tashi a yi sallolin guda biyu kuma still da yan an yi sallolin guda biyu kowa ya tashi kar wanda ya zauna a masallaci a tashi a fita za a kulle masallaci kuma in ka je gida ma kar kai wucirinka sai ka tabbatar lokacin sallar isha yayi na asali ma'ana sai shafaki ya buya to sai malai ce gaskiya iyakance wannan sallah ta hada magariba da isha da irin wannan sifar a ce lalle sai an yi wannan sifar to ita ma wannan sifar in ka duba akwai takura a cikinta ita ma akwai kuntatawa da takura a cikinta wal jam'u shi ku hada sallolin nan inna ma shari'a kawai an shar'anta shi ne fa littaisiri dan sauƙaƙa wa mutane to duk wani abu wanda kuma akwai takurawa a ciki shi ma sai a kau da shi da kawai an ce ya halatta a hada sallolin magariba da isha kenan kawai mutane su hada an gane an zo kawai shi kenan sai a magariba da isha a lokacin magariba shi kenan kawai kowa ya tashi ya tafi sabgarsa kawai فالظاهر جوازه مطلقا zance mafi bayyana halaccin hada sallolin nan mutsalakan saki ba kaidi a kowane irin yanayi ko dai a jinkirtar da magariba kila lokacin sallar a magariba ana kokarin a kiran sallar magariba ruwa ya tsinke shikenan kawai sai a jinkirta can kuma sai a ga wajen lokacin sallar isha ruwa ya tsaya shikenan sai a kiran sallar isha sai a hada sallolin magariba da isha a lokacin sallar isha kenan yayi a'a magariba ce aka samu damar lokacin ta yayi kuma gashi ana ruwa ko ruwa yana neman sauka sai aka jawo isha aka hada shikenan yayi dan haka fa zahiru jawazuhu halaccin hada sallolin nan ainihin mutlaqan inda littira da ilaihi yayin da aka takura aka matsu zuwa ga yin jam'in to yin jam'in kawai shine ya halatta lirab'il mashaqqati wal haraj dan kauda wato wahala da kuma kunci wallahu a'lam Allah shine masani ina fata an gane da aka waccan kaifiyar wadda muke karantawa a cikin iziya ba lalle sai an yi ta ba gaskiya domin ita din ma an duba an an ce an yi ne dan a rangwanta mutane to ba rangwame a ciki in an yi ne dan a sauƙaƙa to babu wani sauƙi a cikin irin waccan sifa in har so ake a sauƙaƙa wa mutane to kawai a yi magariba da isha a lokacin magariba kowa ya tafiyarsa kuma mutum zai iya yin sallar isha'i din zai iya yin wutirinsa nan take ko kuma ya dawo gida ya wutirinsa tun da dai ita ma ta farillar an ce ya halatta an jawo ma an maka saukinta to ballantana na fila an gane arrawatibu inda aljam'i bainas salatayn to sai malam ya kawo ta mas'ala ina hukuncin sunanin rawatib na fulfulin da ake kafin sallolin farilla ko bayan sallolin farilla to ina hukuncin su indal jam'i lokacin da aka hada aka yi jam'i bainas salatayn tsakanin salloli guda biyu misali za ku hada azhar da la'asar ai akwai sunanin ratiba ta kafin azhar akwai nafilar da ake bayan azhar akwai nafila kafin la'asar misali ko to yanzu in za ku hada azhar da la'asar ya za'a yi shin sunanin rawatib din an watsar da su za'a ko za iya yin su to sai ce idza jama'al muqimu baina salatayn idan mazauni ba matafi ba mazauni ya hada tsakanin salloli guda biyu falahu an yusalliya as-sunnatar ratiba ya halatta yi sunnatar ratiba ya halatta ya nafilfilin da ake ya nafilar kafin ita farillar ko nafilar bayan bayan farilla din fa idza jama'a sai ce misali idan yayi jam'i baina zuhur wal asr tsakanin azhar da al'asr salla ratibata zuhuri to sai ya sallaci nafilar da ake yi ta azhar alqabaliya kafin azhar an gane ko yanzu yazo za a yi jam'in ne to wancan yana alwala wannan yana zaune ana jiran liman ya zo aka tashi kai sunan nan ratiba ɗinka sai kai nafila ka kafin azhar thumma yajma'u bayna salatain sannan in kai sallar nafila kafin azhar to sai kuma ka hada farallan guda biyu sai ka hada sallolin sai ka azhar in ka sallame sai kuma kai la'asar thumma yusalli ratibata dhuhr al-ba'diyya sannan bayan ya hada sallolin guda biyu sai kuma yayi sallar nafila da ake yi bayan azhar na fata gane ratibatal ba'diyya ba'd al-asr bayan yayi al-asr din tunda kaga ya riga yayi jam'in sallolin yanzu ya zo sai nafila kafin azhar wannan kuma ba wai sai za a yi jam'i a masallaci ba ko shi shi kadai zai yi jam'in sallolin haka yake da yazo zai hada azhar da asar to sai ya nafila kafin azhar sai sannan in yayi sallama a nafilar sai ya tashi azhar in yayi azhar ya gama sai ya tashi ya la'asar in ya gama la'asar sai kuma ya biyo la'asar ɗin da ne na filar bayan azahar kun gane sifar abin ko wa idza jama'a bainal magharibi wal isha idan kuma mutum ya hada tsakanin magariba da isha salla ba'dahuma ratibatal magharibi to bayan magaribar da isha sai kuma yayi nafilar da ake yi ta bayan magariba thumma ratibatal isha sannan kuma sai tashi ya nafilar da ake yi ta bayan sallar isha an gane ko yanzu zai hada magaruba da isha shikenan sai ya yi magaruba sai ya tashi sai ya isha kaga yayi su kenan to sai kuma ya yi nafilar bayan magaruba sai kuma miƙewa sai kuma kabbarta sallah sai ya yi nafilar bayan isha shikenan kaga kenan jam'in sallolin bai sariyar da waɗancan sunanin rawatib din ba ga wanda yake so ya yi su قال النووي امام النووي رحمه الله yace fi jam'il isha'i wal maghrib shi kuma ga irin tasa sifar yake cewa a cikin hada isha'i da magariba yusalli yusallil faridataini zai fara sallata farillan guda biyu yayi magariba yayi isha thumma sunnatul maghrib sannan sai kuma ya tashi yayi nafilar magariba wa thumma sunnatul isha sannan sai kuma ya tashi yayi nafilar da ake yi bayan isha summal wituru sannan sai ya wutirinsa an gane wannan sifar ko yawwa wa amma fi zuhuri imamu nawo ya ce amma idan a zahar ne fasawabun ladhi qalahul muhaqqiquna to zance wanda ya fi zama daidai wanda malamai muhaqqiqai suka faɗa annahu yusalli sunnatar zuhuri zai fara yin nafilar da ake yi kafin azahar thummal asari sannan yayi nafilar da ake yi ta la'asar thumma sunnatar zuhuri sannan yayi sunnar sallar azahar thummal asri sannan yayi sunnar la'asar thumma sunnatar zuhuri lati ba'daha to kaga nan ina ganin akwai gyara annahu yusalli salatar zuhuri haka ya kamata annahu yusalli salatar zuhuri zai fara yin sallar azahar thumma al'asri sannan sai yi sallar la'asar summa sunnatin zuhuri sannan sai yi nafilar azahar thumma al'asri sannan yi sunnar la'asar thumma sunnatar zuhuri lati ba'adaha sannan sai yi nafila ta sunna da ake yi allati ba'adaha bayan ainihin wato azahar thumma al'asri sannan kuma wadda ake yi bayan la'asar duk da cewa ba na fila bayan la'asar ko ba na fila bayan la'asar da aka kaga kenan kamar zai dinga yana yi yana hadawa kaga yusalli salatar zuhuri azhar ya fara yi thumma al'asr sannan sai yi la'asar da yi la'asar thumma sunnatar zuhuri kaga alqabaliya kenan to da yi sunnatar zuhuri alqabaliya sai kuma me yace thumma al'asr sannan sai sunnar da ake yi ta la'asar kafin la'asar thumma sunnatar zuhuri allati ba'daha sannan sai kuma yi nafilar da ake yi ainihin wato wato thumma yawwa yawwa allaci ba da wadda ake yi bayan azhar thumma al'asri sannan la'asar ko kuma ka ce in ka ɗauki gundarin yadda karatun ya zo annahu yusalli salatar zuhur zai sallar azhar thumma al'asri sannan yayi la'asar kaga yayi jam'in kenan yayi azhar la'asar to shi kenan thumma sunnatu zuhuri sannan sai yayi nafilar da ake kafin azhar an gane ko thumma al'asri sannan sai sake yin sallar la'asar thumma sunnatu zuhuri allati ba'daha sannan sai kuma yayi nafilar da ake yi ainihin wato ta bayan azhar thumma al'asri sannan kuma sai sake yin la'asar a kuma an sake samun haraji akwai haraji a cikin wannan ko eh akwai haraji a cikin wannan wancan ya fi dama dama ya ce ya yi sunnar azahar sannan sannan ya yi sunnar la'a wato ya yi sallar azahar da la'asar sannan ya yi azahar ya yi la'asar sannan sai ya yi sunnar nafila ta azahar sannan ya yi sunnar nafila ta la'asar sannan ya yi sunnar nafila ta azahar ba wadda ake bayan azahar shikenan na fata an gane eh kaga wancan summal asirin shi ma kuma ba shi da muhalli domin ka kawo summal asirin kuma an sake koma wancan ka duba rawdatu dalibin mujalladi na ɗaya shafi na 402 wa qala zakariya al-ansari malam zakariya al-ansari yace wa in jama'a taqdiman idan mutum yayi jam'u taqdim ma'ana ya haɗa sallolin guda biyu a lokacin ta farko bal auta akhiran ya ce kai ba ma wuta jam'u ta kadim ba ko jam'u ta akhir ya yi fi zuhur wal asri a cikin sallar azhar da asar salla sunnatin zuhuri allati qablaha to zai yi nafilar azhar da ake yi kafin azhar thumma al faribataini sannan sai sallolin farilla guda biyu az-zuhur wal asr thumma baqi sunanil murattaba sannan sai kuma ya raguwar nafulfulin da ake yi bayan sallolin bayan sallah ai sunnatu zuhur allati ba'daha sai nafilar da ake yi bayan azhar thumma sunnatul asr sannan kuma sai nafilar da ake yi ta kafin la'asar kaga wannan sura ta fi fitowa yayi nafilar kafin azhar sai ya azhar da la'asar da ya azhar da la'asar sai nafilar da ake yi bayan me azhar sannan sai kuma yi nafilar da ake yi kafin mai la'asar shi ke wafil magharibi wal isha a cikin magariba da isha kuma yusallil farida ta yi to sai tunda su sunanin rawatib ɗinsu bayan sallolin ake yin su to anan sai yi sallar magaribar da isha da farko yusallil farida ta yi zai fara yin sallolin farillan guda biyu thumma sunanin murattaba sannan sai kuma yin sunanin murattaba sunan nafilfilin da aka jeranta su sunnatul magharib sai fara yin nafilar magariba thumma sunnatul isha sannan sai ya nafilar isha thumma wutir sannan sai ya wuce wannan kaga ya fi fito a fili ko ka duba littafin asnal maqalib mujalladi na ɗaya shafi na 245 wa qala ibn qudama ibn qudama rahimahullah yace wa idza jama'a fi waqtil ula idan mutum ya haɗa salloli ya yi jam'in salloli a lokacin sallah ta farko misali zai haɗa magariba da isha sai ya haɗa magariba da isha a lokacin magariba ɗin falahu an yi salli sunnata thaniya minhuma to yana da damar ya yi sallan nafilar ta biyun daga cikinsu misali ya haɗa azahar da la'asar a lokacin azahar an gane ko ko kuma ya haɗa magariba da isha a lokacin mai magariba to zai iya yin hannafilar da ake yi ta sallah ta biyun yanzu kaga a nan an haɗa magariba da isha ai kaga shi gundarin karatun mai iziya cewa ba za ka yi wuturi ba ma sai shafaƙi ya buya to shi ne shi kuma ibnu qudama yake ce a'a idan har ka hada sallolin farillar guda biyu kai jam'in su a lokacin ta farko to nafilar da ake yi a ta biyun ma ya halatta kai wa yutiru kuma zai iya yin wutirin sa qabala dukhuli waqti thaniya kar ya jira sai lokacin sallah ta biyun ya shiga kaga wannan ya ci karo da maganar abul hasan ash-shadhili Allah ya sa kun fahimta yanzu sai muka hada magariba da isha a lokacin magariba ana gama ana gama sallar isha zaka tashi kai shafa'i kai wutiri shikenan ka tafiya ka gida na fata an gane ba sai ka jira har sai shafa'i ma'ana har lokacin sallar isha sai ya shigo sannan zaka yi wutirin ba li'anna sunnataha tabi'atul laha domin sunnar ita wannan ko nafilar wannan sallar tana biye da ita to kuma an yi ita kanta farilla an yi uwar ce kuma za ta gagara na fata an gane tunda har ita isha'in an yi ta to ai nafilar da ake yi tare da ishan take shi wuturin da ake baban isha ke yin sa ba na'am kuma yanzu an yi isha tunda an yi isha yanzu in kai wuturi bayan sallar me kai shi bayan sallar isha fayyatba'uha dan haka wannan nafilar za ta bi ita wannan farilla fi fi'liha a cikin aikata ta wa waqtiha da kuma lokacinta wal wutur waqtuhu shi ko dama wutiri ai lokacin yin sa ma baina salatul isha tsakanin sallar isha ne ila salatu subhi har zuwa sallar asuba wa qad sallal isha'a kuma ya riga ya sallar isha tunda ya sallar isha fa da kala waqtuhu lokacin sa ya shigo kenan inji malam ibnu qudama Allah ya masa rahama ka duba almughni mujalladi na biyu shafi na 61 zuwa na 62 wannan matsalolin sun fito ko faslun mala yace ga wani fasali fi sunanil muakkada wannan fasalin zai bayani akan sunnoni masu karfi ma'ana na fulfuli masu karfi as-sunanul muakkadatu min as-salawati arba'atun wato na fulfuli masu ƙarfi a cikin salloli guda hudu ne al'ula sallan nafila ta farko wadda take tana da ƙarfi wahiya aukaduha ita ce ma mafi ƙarfi a cikinsu alwituru shine sallan wutiri wahiya raka'atul wahida ita kuma wuturin nan mafi ƙaranci raka'a ƙwaya ɗaya ce wa yadkhulu waqtuha al-ikhtiyari kuma lokacin yinta na mukhtari yana shiga ne bilfaragi min salatul isha ila akhira da zara an gama sallar isha to ita kuma lokacin sallar wutiri ya shigo ta'arifu ma'anar wutiri alwitru bi fatihul wawi wa kasriha alwitru ko dai kai wa wawun din fata ka ce alwatru ko kuma kai masa kasara ka ce alwitru yayi alwatru ko alwitir والشفع والوتر هو الشفع والوتر لغة على ربتين أكتش الوتر هو الوتر العدد الفردي wato adadin da ba shi da mahaɗi adadin da yake tilo shi kaɗai ba shi da mahaɗi in an baka shi to kuma sai ka rasa ya za ka yi da shi wajen rabawa ba shi da mahaɗi kalwahidi kamar ɗaya wasalafati da uku wal khamsati da biyar waɗannan duk ana kiran su wutiri saboda yanzu aka baka uku to guda biyan sun samu mahadi ɗaya kuma ya zama ba shi da mahadi wutiri kenan wannan guda ɗayan ya zama wutiri idan aka baka biyar biyu biyu to ga ɗaya shi kuma ba shi da wari ne shi kuma ya zama wutiri don haka uku wutiri biyar ma wutiri bakwai wutiri tara wutiri na fatan gane wa minhu qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam wa minhu daga nan ne wato daga maganar wutiri din wato maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda yake cewa inna allaha witrun yuhibbul witra lalle Allah madaukakin sarki wutiri ne yuhibbul witra kuma yana son ainihin wato wutiri wannan hadithin imam bukhari ya fitar da shi hadithi na 6410 imam muslim hadisi na 2677 hadithin abi huraira inna allaha witrun yuhibbul witra wa ka qawlihi da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wa man istajmara falyutir duk wanda zai yi istijmari ma'ana zai yi tsarkin hoge ko tsarkin dutse falyutir to shi ma yayi wutiri kaga kalmar wutiri wutiri duk ta zo a cikin waɗannan hadisan wannan hadisin sahihi ne kamar yadda ya gabata a cikin at-tahara wannan ya kawo mana ma'anar wutiri lugatan wal wutru istilahan amma abin da ake nufi da wutiri a shari'ance salatul wutir ita ce sallar wutiri wutiri a larabci shine mara wutiri a shari'ance shine sallah wata sallah da ake kira salatul wutir wahiyar salatun ita ko salatul wutir wata sallah ce tuf'alu da ake yin ta ma baina salatul isha tsakanin sallar isha wa tulu'il fajr da kuma hudowar alfujir tuktamu biha salatul layl ana rufe sallolin dare ne da ita wa summiyat bidhalika an ambace ta da salatul witr li'annaha tusalla witran raka'atan wahidatan aw thalathan aw akthara wa la takunu shaf'a an kira ta da sallar wutiri ne saboda ana sallata ta mara raka'atan wahida ko dai ai raka daya aw thalathan ko ai uku aw akthara ko fiye da uku wala takunu shaf'an ba ta taba zama shafa'i ko da yaushe zaka same ta ainihin wato tana nan a wutiri hukumu to ina hukuncin sallar wutiri li ahalil ilmi fi hukumin wutiri kaulani malamai ma'abota ilimi game da hukuncin wutiri shin wajibi ne ko ba wajibi ba ne suna da maganganu guda biyu alƙaunul awwal magana ta farko annahu wajibun suka ce salatul wutiri sallar wutiri wajiba ce wa huwa mazhabu abi hanifa kuma wannan ita ce mazhabar imamu abu hanifa kamar yadda ka koma cikin alhidaya ma'a fatihil qadir mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da kuma almajmu mujalladi na uku shafi na ɗari biyar da sha hudu da nailul autar mujalladi na uku shafi na talatin da takwas imamu abu hanifa wannan ita ce mazhabarsa shi yana ganin wutiri wajibi ne da haka kamar yadda kake salloli guda biyar dole sai kayi wutiri wa huwa min mufradati wannan ko yana daga ɗaiɗaikun ainihin wato fatawoyinsa wanda za a ga shi kaɗai kaɗai ta da irin wannan fatawoyin hatta ƙala ibn mundir har ma alhafiz ibn mundir yana cewa wala a'lamu ahadan wafaqa abi hanifata aba hanifata fi hadha wala a'lamu ahadan yace ban san wani mutum ko da ɗaya ba wafaqa aba hanifa da yayi muwafaqa ya dace da ra'ayin imamu abu hanifa fi hadha game da wannan hukuncin na cewa wuce wajibi ne wa hujjatu hadha hadha alqawl hujjar wannan magana ta imamu abu hanifa cewa wuturi wajibi ne na farko hadithu abi basara radiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam kan yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha zadakum salatan lalle ku sani Allah ya ƙara muku wata sallah wa hiya salatul witr ita ce sallar wuturi fa salluha ku sallace ta fi ma bainal isha'i ila alfajr tun tsakanin sallar isha har zuwa ketowar alfajr wannan hadisin imamu ahmad ya fitar da shi hadisi mai lamba wato mujalladi na shida shafi na 397 haka at-tahawi a mujalladi na ɗaya shafi na 250 haka yake cewa ka duba hanyoyin wannan hadisin a sheikh nasiruddin albani ya kawo su a cikin al'irwa shafi na 423 hadisin imamu a wato wannan hujjar imamu abu hanifa ta farko shine annabi ya ce allah ya ƙara muku wata sallah ita ce sallar wuturi ku sallace ta tsakanin isha zuwa alfijir hadithu ibn umar sai hadithi na biyu shine hadithin abdullahi dan umar radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ij'alu akhira salatikum ko salatakum bil layli witra ku sanya karshen sallar ku ta dare ta zama wutiri wannan shi ma imam bukhari ya fitar da shi hadisi na 998 imam muslim hadisi na 751 hadisi na uku shine hadithu abi sa'id radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace autiru qabla an tusbihu ku yi wuturin ku fitin kafin asuba ta yi kafin wato ketowar alfujir wannan shi ma hadithin imam muslim ya fitar da shi hadithi na a, 754 imam tirmidhi hadithi na 468 imam nasa'i a mujalladinsa na ɗaya shafi na 247 ibnu maja hadisi mai lamba ta 1188 da tamanin da tara kai ko hadithi na hudu hadithu aisha radiyallahu anha kala ta ce kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli ta ce manzo Allah kasance yana yin sallah da daddare fa idza autara idan zai yi wutiri kala sai ce da ita qumi fa autiri ya aisha yana ta yin sallolinsa ya kyalace tana tabbacinta amma da zarar lokacin wutirinsa yayi sai ce ki tashi ki wutiri ya ke aisha wannan hadithin shi ma imamul bukhari ya fitar da shi hadithi na 512 ba haka imamul bukhari dai a wani gurin ya sake fitar da shi hadithi na 512 wal bukhari bi nahwihi kai wancan imam muslim kai imam muslim hadithi na 512 haka imamul bukhari a shi ma 512 ko wahtajju masu wannan ra'ayi na cewa wutiri fa wajibi ne wahtajju sun yi hujja bi ahaditha ukhra da wasu hadithan daban da'ifa amma masu rauni ne yuguni anha al-ihtijaj lahum ma taqaddama abinda ya gabata ya wadatar wajen kafa musu hujja ba wai kafa hujja da suka yi ya wadatar ba sai an kawo wadancan masu raunin ba da haka wannan shine kaulin malamai na farko cewa wutiri wajibi ne ga hadisai sun kawo guda hudu alƙaulu thani ƙauli na biyu annahu sunnatul mu'akkada suka ce wutiri sunna ce mai ƙarfi kamar yadda wannan shine ra'ayin shi kansa malam mai iziya ko eh wa huwa madhhabu jamahiru ahli ilm wannan ita ce kuma mazhabar mafi yawan malamai min sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahum wa sahibai abi hanifa yake cewa wannan shine wato mazhabar mafi yawan malamai daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da manya-manyan almajiran abu hanifa wato kaga manyan almajiransa su abu yusuf su kansu ba sa tare da shi akan cewa wutiri wajibi ne su mahe suka biyo jumhur suka ce muna tare da ku wutiri sunna ne mai karfi ba wajibi ba ne sai aka ce to ga kuma mayancan malamai na farko sun ce wajibi ne ga kuma hujjojinsu wa ajabu su wa'annan masu mazhaba ta biyu sai suka ba da amsa an adillata abi hanifa game da dalilan da imamu abu hanifa ya bayar mimma ta kaddama daga irin dalilan da suka gabata wa ma fi ma'anahu da kuma hadisan duk da suke da ma'ana irin wannan bi anna aktharaha da'ifun la yathbutu suka ce mafi yawan hadisan da imamu abu hanifa ya hujja da su yawanci hadisai ne masu rauni ba su tabbata ba wa ma sahha minha kuma hadisan ma da suka inganta daga ciki wa kana mufidan zahiruhu lil ijab wanda kuma suka fa'idantar a zahirin su zaka kamar suna nuna wuturi wajibi ne fa huwa masrufun to wannan umarnin ana karkatar da shi ne ilan nadabi ko nudubi zuwa ga mustahabbanci ba wajibi ba bima ya a ci saboda dalilai da za su zo na farko hadithu talha ibn ubaidillah radiyallahu an hadithin talha ibn ubaidillah radiyallahu anhu fi rajul alladhi jaa game da mutumin nan da yazo yas'alun nabiy sallallahu alaihi wasallam yana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce khamsu salawatin fil yawmi wal layla mutumin ya tambayi annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce sallolin salloli guda biyar ne a cikin yini da dare faqala sai wannan mutum mai tambaya ya ce hal alayya gairuha banda waɗannan sallolin guda biyar akwai wata sallah ta wajibi a kaina faƙala la annabi ya ce a'a in dai ta farilla ce ta wajibi babu illa an taɓawa'a sai dai in na fila za ka yi faƙalar rajul sai wannan mutum ya ce wallahi la azidu ala haza wa la an kusu tun da dai iya waɗannan ne farillai to wallahi ni ba wani overtime da zan yi ba ƙari ba rage ba zan ƙara ba ba zan rage ba iya waɗannan zan yi faƙala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce aflaha in sadaka ya rabauta fa wannan aljanna zai shiga inda ya gaskata yayi gaskiya akan abin da ya faɗa in ya rike wa waɗannan sallolin guda biyar wuta baya yin sakaci da su baya wasa da su baya tauye su yana yin su yadda ya kamata to ai ya rabauta fa fi hadha hadith kaga a cikin wannan hadithin wahadahu shi kadai arba'atu adilla akwai dalilai har guda hudu ala annal witira laysa wajibin da suka nuna lallai wutiri ba wajibi bane fata ammalhu ka lura da waɗannan abubuwan guda hudu an fahimta yawa ka je ka dubo wasu yana abubuwa ne guda hudu sai mu tashi hadisin ibnu abbas dan an ce lokaci yayi na fata an gane mun fara karanta dalilan wayanda suka ce wutiri ba wajibi bane to mun ji hadisin dalha ibnu ubaidillah wannan hadisin imamul bukhari ya fitar da shi hadithi na 46 a imam muslim kai hadithi na 46 imam al-bukhari hadithi na 11 to sai mu tashi hadithin ibn abbas insha Allah